والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan da saduwa a wannan rana ta 17 ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1438 wadda ta daidai da sha hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ta miladiya za mu tashi darasi na ashirin da shida a cikin alfiya ta al'imamu suyuki a musalafin hadid muna cikin annau'ul hadi wa talatin al-mu'al al-hadithul mu'al ko za mu tashi wa nawa alhakimu a jinasar ilal na'am na'am ya ce wa nawa alhakimu al'imam alhakim abu abdullah annai saburi a cikin littafinsa ulumul hadith ma'rifatu ulumul hadith nawa'a ajnas al-ilal ya wato bambanta ya faɗi nau'i daban-daban na ajnas al-ilal jinsi daban-daban na illolin hadisi ajnas jam'i ne na jins wal ilal jam'i ne na illa ya kasa su ma'anan nawa'a ay qassama li ashiratin ya zuwa ga kaso har guda goma kowannensu za a kirawo hadisin mu'al da wannan illa li ashiratin kullum biha ya ati alhalar kullum biha ya ati alhalar kowanne daga cikin waɗannan ajinas na illa ya ati alhalalu biha a ya ati alƙadahu biha suka zai zo da ita wato kowanne yana sukan ingancin hadisi kowanne daga cikin jinsin na makaranta a sharhi sannan malam ya ce alhakim abu abdullah ya kasa a cikin littafin sa'ulumin hadith ya kasa illolin hadisi ai wato illoli na hadisi ya zuwa ga nau'i guda goma a ya sanya su su zamanto misalai ne ga hadisai masu yawa kowace ɗaya daga cikin wannan goman ya atil halal biha ai biha ya atil halal wato suka ai rashin inganci yana zuwa da ita abinda yake nufi da alhalal innan alqadhu fi sihha suka a cikin ingancin hadisi dama shine ma'anar illa zahiruha salama amma in akwai ta za ta suka wannan ba wai ya nuna kan cewa wannan sune kadai ilal ba tunda a za ta iya iyakance yadda mutum zai kuskure ko za ta iyakance yadda kuskure zai iya zuwa mutum to amma ya faɗi waɗannan ajinas ɗin don su ne gani su ne galibi kuma yawanci kuskuren da ake yi a wanda yake galibi wajen wakuri za ta iya wato za ta iya taɗaita shi akan waɗannan ajinas ɗin amma ba lallai wai su ne kaɗai jinsin illa ba na sannan shi a annazim al'imamu suyuti lam yadkur huna tafsila dalil bai ambaci tafsilin waɗannan illoli ɗin ba to ni ne ni na yi musu na jera su na waƙe su fi arba'ata ashara baitan a baiti guda a goma sha hudu an na an ulhiqaha na so na sadar da su fi hadal mawdi a wannan wajen mashruhatan da sharhi mumassala da misalai tadmiman lil fa'ida domin cika fa'ida shi a turmisi a mai sharhin mai wannan sharhi na alfiyatu suyuti sai ya itma wannan kamar abinda malaman shanakita sukan ce mai ihmirat al-ihmirat wato sai su yi shi da da ja abinda suka yi ilhaki kamar yadda suka yi ma alfiya alfiyatul alfiyatul ibn malik sun yi mata ihmirat lamiyatul af'al sun yi mata ihmirat yawanci a yawanci a shankai can Mauritania idan mutum sai ya gama alfiyar gabaki da sai zo ya ihmira sai ya gama lamiya gaba ɗaya sai ya zo ya ihmira laifin kamalawar mu shek ahmad do babansa ne ya yi ihmira baban shek ahmad do ana cewa a mauritania samun ba a taɓa wato ana ganin ba a taɓa samun malami da ya san lugar larabci kamar sa ba a madina dai ɗansa shi shek ahmad do ana cewa wato wajen ilimin arabiya ko shek amina shankifi mai adwa'ul bayan da shi wannan almajirin shek ahmad shek amina shankifi ne shek ahmad abdulkadir wani malamin hadisi ɗan mauritania na kan ji in zauna wajensa lokacin yana ana akwai wani ɗan mauritania da yake karanta sahih muslim a wajensa shine yakan ce haka yakan ce ahmad do a wajen arabiya ba kamar su to wannan shi ne ilhaq a wani lokaci za ka ga idan nazam ne idan mutum zai kara ba sharhi ba ne za ka kawai ka yi da nafsin a zuban shi ne asalin kai ma sai ka yi zai na ka zama to tsari to shi ne nan ya kawo anwa'ul hilal a anwa'ul ilal kamar yadda alhakim ya kawo su shi sai ya kawo su a abiyaci imamu su yi ishara kawai yana don haka ne ma ya ambaci sunansa don kai ɗalibin ilimi ka koma ma'arifatu ulumin hadith ka duba haka abin da alhakin ya yi sai ka fahimci abin da zai taimaka wa mutum wajen fahimtar yadda ilimin hadith yake idan ka san abin da su wa'annan malamai suka fara na karanta abiyatun nasu ga sunan daga nan zuwa baiti goma sha hudu bayan wannan dukkaninsu an fila su ne misalan su ne waɗannan anwa'ul ilal da alhakimin nesa buri ya kawo na'am ya ce awwaluha na farkon waɗannan mu karanta tare da shirkin awwaluha na farkonsu wato na farkon waɗannan nau'o'i na illa ma zahirul isnadi lahu sihhatuhu wanda yake abin da yake zahirin isnadinsa wato yana da ingancinsa wato ya cika sharuɗin inganci wa batinan man naqala amma a batina man naqala lam yu'raf lam yi urafi sama'u mimman kadrawa wanda ya yi tabbil ya shigar da baiti cikin baiti wannan abinda ibn malik yake cewa ala jamza wanda ya tabmini wa sun tuhu juhudi min tabmini ko a me a a me me tofa ne yake fada ko wa sun tuhu juhudi min tabmini na yi bakin kokari na na tsare wannan littafin nawa daga tabmini tadmin shine ya zamanto bai a ma'anar baiti ba ta cika sai ka hada ta da wani baiti kowane baiti ya zamanto ma'anarsa ta cika a shi kashin kansa to ya zamanto ma'anarsa ba ta cika ba sai ka hada shi da wani baiti wannan aibi ne to kaga kamar wannan yayi tadmin tunda wannan wa baqinan man naqala lam yu'raf fi sama'u mimman qad rawa daga haka ne baitin zai cika zahirinsa inganci amma a boye a cikin man isnadi ne wanda yake man wanda yana kuma ya zuwa ga isnad naqala ay naqala wato arwatuhu arwat lam yurafi as-sama'u mimman qad rawa ba a san as-sama' at-tahammul shine saduwa da riwaya daga wanda ya ruwaito ba a san ta ba ai jahalatu as-sama' zahirinsa isnadi amma ba a samu jahalatinsa an samu jahalatinsa ba ku karanta karanta sharhin ay al-ash'a na farkon waɗannan guda goma ai shine al-hadith alladhi zahirul isnadi lahu sihha zahirin isnadin sihha inganci ya tabbata gare shi libistifa'ihi saboda cikawarsa da sharuɗan ita ingancin fi zahir a zahiri amma a koye shi ne wanda yake naƙaluhu wato masu riwayarsa a so ba ce naƙalatuhu ko amma ana jin yayi ne don don baitin nasu ya fita haka ko eh man naqalahu lam yu'raf na'am man naqalahu to wannan sai ya zamanto kenan a shine fi'ilin ko man wanda naqalahu wanda ya ruwaito shi lam yu'raf ba a san as-sama'u mimman qad rawa na'am aiwa ruwayarsa daga wanda ya ruwaito daga gare shi na wannan hadisin misalinsa abinda ya gabata a hadisin kafaratul majlis wa huwa hafiyun jiddan wannan sababin na illa boyayye ne matuka hatta akan imam muslim har sai da imam bukhari ya bayyana masa don haka ne muslim ya ce masa babu wanda zai kiyayya da kai sai mai hasada ya ce kuma na shaida cewa a duniya babu kamar ka mun karanta mun ji aiko hadisin a kafaratul majlis ya ce la yurab li musa ibn uqba sama'un min suhayl saboda haka wannan shine illar hadisi saboda ya zo da hadis isnadi wanda yake ba taba samun kamar sa ba a wato isnadin hadisin ya bi jadda amma sai aka zo da wata riwaya wadda take ta bayyana illar shine wato al-inqita tsakanin Musa ibn Uqba da Suhail ibn Abi Salih eh na'am afwan shine isnadin Musa ibn Uqba daga Suhail ibn Abi Salih daga babansa daga Abi Hurairah haka ya rawaito hadisin illarsa ita ce riwayar وهيب ابن خالد عن سهيل عن عون ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ce wannan shine ingantacce wancan yana da illa zahirin sa gashi ingantacce ne amma me ce illar ba a tabbatar da sama'i da riwaya ba a san cewa Musa ibn Uqba yana riwaya daga Suhail ibn Abi Salih to haka wanne yayi wahami ko kuma shi Musa ibn Uqba ya bujada dama an ɗin Suhail ya ruwaito hadisi an abihi an abi huraira to da ka kai dauka wannan ma haka bai kiyaye kan cewa wannan hadisin mursal bane sahih ibn abi salih ba daga uban sa yayi ba daga daga aun ibn abdullah kuma aun ibn abdullah yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda ya kiyaye wannan tariqin ya saba jadda ya bayyana cewa waccan riwayar ma'alula ce tana da illa to saboda haka kun ga jinsi da farko kenan wato illar tana komawa ya zuwa ga adamu ma'arfatis sama rashin sanin wani yayi riwaya daga wani to kaga wannan zai nuna maka kan cewar a zai nuna maka raunin daukan mazhabar imam muslim wajen an ana wajen an ana ala itlaqiha da shi imam muslim yana cewa idan aka samu mu'asara an samu zamani daya tsakanin rawi da shehinsa to shi kenan za a ɗauki an anarta akan ittifa to kaga irin wannan shi ne zai nuna mana kan cewa wannan matabar akwai hadisai da dama masu illa da za su iya kucewa mutum saboda haka wannan jinsi na farko kenan adamu ma'arifatis sama to shi yasa yawanci idan mutum wato yana a in mutum yana neman yana dirasa na ilal la budda ya kula da littattafan da suke bayyana a sama don yawanci duk malamai sun yi nasi a kansu wannan littattafai muhimmansu su ne na farko almarasil na ibn abi hatim almarasil na ibn abi hatim ya rattaba shi da sunan ruwat matsalan in yazo in yazo ya dauki mujahid ibn jabal duk waɗanda mujahid ya yi riwaya daga wajensu amma riwayarsa amma sama'insa riwayarsa ba ta tabbata ya haɗu da su ba zai faɗe su bin riwaya daga maganar abu hatim babansa ko daga maganar abu zur'a arrazi ko daga maganar wani daga cikin hufad da suka gabace shi almarasil na ibn abi hatim to sai kuma wanda ya zo ya tattara abin da ke cikin marasil da sauran maganganun malamai ya tara littafi da ya fi wannan girma a tare da cewa waɗansu abubuwan suna kuce masa daga cikin na marasil ɗin haɗa su yana da muhimmanci littafin biyu shine alhafidul ala'i ya yi jami'ul tahsil fi ahkamil marasil jami'ul tahsil fi ahkamil marasil amma marasil na abu dawud shi marasil hadisan marasil din ya kawo hadisai wanda suke mursalai su ya kawo amma ibn abi hatim shi ba hadisai ya kawo ba ruwa ya kawo waɗanda riwayar su daga malamin su mursala ce amma mursal din wato al-mursal al-khafi irsalu wanda ake cewa al-mursal al-khafi wanda mun karanta shi ko mun karanta al-mursal al-khafi tunda shi mursal al-khafi ya fi komai kuya tunda na farko an samu mu'asara kuma a rawin ba mudallis ba ne kuma watakila ma an samu liƙa sun haɗu amma kuma duk da haka ya zama cewar babu babu tabbatacciyar riwaya babu babu inda aka sami riwaya ce haddasa ni ko sami to shi yasa zaka ga ba sa nafi yanzu kamar imamul bukhari ai ba nafi ne ba akwai inda za a yi nafi a ce lam yasma fulanun min fulan amma shi cewa yi la yu'rab li Musa ibn Uqba sama'un min Suhayl akwai banci tsakanin biyun ko eh ba a san cewar yayi ya samu as-sama daga to da ka kore ba dan haka wato shi fa ake cewa shi ilmin ilal dinnan mabni ala galabatin fasa idan kuskure ya zo kana nema ka san idan kuskure ya zo to da ka samu wani adna sabab wanda baka samu wani sabab ba sai shi sai ka dangara shi zuwa gari yanzu shi bukhari yana ganin wannan isnadin sai ta ya za a yi wannan isnadin ya zama to ba Musa ibn Uqba an kai an Abi Salih an Abi Hurairah ba dole ya rawaito hadithin kafaratul majlis da wannan isnad ba ina Musa ibn Isma'il Musa ibn Uqba sai sai to saboda haka yana ganin wannan riwayar ta wuhai da ta bayyana ta wuhai daga su'ai ta bayyana cewar ga wannan tafi daidai to sai ce ina waye ya kuku kaga zai iya yiwuwa ya ce to ai suhail a ƙarshen rayuwarsa lokacin a cikin rayuwarsa lokacin da ɗan uwansa ya rasu sai ya asabatu illa ko wani rashin lafiya ya same shi nasiya bi sababiha ba'd hadisi wadansu hadisin ya ya zama to bibiyan ya samu memory loss ya samu loss of memory yawa da likitoci ta loss of memory wani ya zo mutum a ƙarshe saboda girman shekaru suna ake cewa dementia ina yin dementia so dementia in iri iri ce kenan ko amma dai loss of memory shine dementia to akwai suna yi ne saboda ina son ina ina tattara waɗanda suka samu wannan illar daga cikin wanda buhari ya yi wayar hadisi na gaya buhari ya ta'amuli da hadisi to shi ne dama nake son da cikin sa yawa to to me yasa buhari bai ce wannan ita ce illar ba zai iya ɗaukar wannan ta zama to ita ce illar ko ya ce wata kila saboda su haila ya manta hadisin shi yasa ya kuskure ya rawaito wannan hadisin amma sai ya rinjayar da ya gala ya rinjayar da wannan janibin ya ce la yurafu musa bin ukba kama ummi sahib wata kila kuskuren daga musa ibn ukba ne tunda ba a san shi da riwaya daga suhail ba wata kila akwai wasiƙa bai faɗi ta ba akwai wasiƙa wanda yake bai faɗi ta ba to kaga wannan shi yasa daga zarar sun ga hadisi yana da illa to sai su kokari su ga daga cikin fuskar da za ta iya kawo illar mai ce to sai sai su faɗi wannan da kun fahimta ko na'am na'am yace lam yura fi sama'u mimman qad rawa thumma alladhi arsala man hifdhan hawa sannan na biyunsu daga cikin illoli ya zamanto wanda ya yi an ruwaito hadisin muttasil amma wani ya ruwaito shi mursal sannan man allazi arsala wanda ya ruwaito shi mursal din nan man hifzan hawa rawi ne wanda yake hawa hifzan ya tara hadda wato ya zamanto ya fi wanda ya ruwaito shi muttasilan hadda na'am kuma tani ha na biyunsu shine hadisi wanda man hifzan hawa hadisin da wanda yake mai hifzi mai hadda ya yi irsalinsa ya zamanto mursalan min wajihin na'am rawahu thiqatul huffaz haka man amintattu masu hadda suka ruwaito shi wa huwa sahihun musnadun fi zahiri wa huwa sahih sahihun wa huwa da iskamil ha alhali kuwa zahi wato sahihi ne مسند أي متصل مرفوع في الظاهر من وجه آخر الهالي حديث ذلك الحديث صحيح مسند نعم المسند بمعنى ماذا نعم مرفوع متصل مرفوع متصل نعم دولة دولة ولا شرعية دولة kun faɗi shi ba kawai muttasil ba kuma ya zamanto marfo tunda shine wanda yake eh eh yawa eh kuma wanda yake wa huwa musahihun musnadun min wajhin akhar na'am lakin fi zahiri faqat amma a zahiri kawai misalin sa hadisin qabisa bin uqba daga sufyan thawri daga daga Khalid ibn Mahran al-Hadda daga kuma daga kuma Asim ibn Abi Nujud kenan ko an Abi Qilaba daga Abu Qilaba abdullahi ibn zaid aljarmi daga anasin radiyallahu anhu marfu'an arhamu ummati abubakar mafi jin kan al'umma ta shine abubakar wanda ya fi tsanani wajen al'amarin allah umar shi ta haka yake a shi sa abin da shirya yake gudun na alhakin ya ce da wannan hadisin isnadinsa ya inganta da la'ukura da fi sahih da an fitar da shi a cikin halhadisinsa a cikin a bukari da muslim a sahih yana nufin a sahih ɗaya da ahadin sahihai amma abinda khalid al-hadda ya ruwaito na wannan hadisin murs an abi qilaba mursalan babu ambaton anas yasa sai duk da bukhari da muslim suka kau da kai daga gare shi ba su ruwaito shi ba na'am domin yana ganin ya cika sharaɗin as-sahih ko duk kafin shi hakim yana da muskila ta wannan in ya ga cewa hadisi ya cika sharaɗin bukhari da muslim sai ya kamata ake sun fitar da shi sai ya rubuta mustadrak din ko shine yake a a a a menene walam yastawiba as-sahih wa man tazamahu eh dinawawi yace ba su tara dukkan hadisi sahih ba wa man tazamahu ba su lulun da mutum su haka ba ballan dana haƙi da kake musu dan ka ga wannan abin da yake faɗa wai da a ce wannan hadisin ba shi da illa da an fitar da shi a cikin sahih muktada din wannan cewa duk hadisi da ya cika kai in ba shi da illa ya kamata a ce yana cikin bukhari da muslim bayan kuma ba ne haka ba نعم بخلق بلدان الرغاة نعم ثالثها إلا تأكو مروي صحب حديث دا أكا رويتو شي دا صحابي آه تخبري آه نعم مروي آه hadisin an ruwaito shi daga sahabi ka ba da labarin wannan hadisin an kana hada an siwahu ya utaru saboda kan cewa wannan hadisin an ruwaito shi an siwahu ai an wato ya utaru an ruwaito shi daga waninsa wanin wannan sahabin bi khulfu dildanin ruwati yuzkaru saboda sabanin garuruwan ruwati ake ambatan aka ambaci wato ake ambatan wannan ake ambatan wannan riwaya wato hadisin ya zamanto abinda aka sani riwayar sahabi ne sai a rubuto shi da riwayar wani sahabi wannan tana daga cikin ajnasul illal da suke ba sa tuka akan ingancin hadisi an san hadisin da riwayar sahabi sai a rubuto shi da riwayar wani sahabi dalilin da yasa aka wannan ya faru saboda saɓanin garuruwan masu riwaya ya zamanto rawi ne ɗaya yana da almajirai da garuruwan suka sha bambam sai suka yi saɓani hadisin da nafsul hadith waɗansu su waito shi daga riwayar wani sahabi waɗansu kuma saboda ɗan wani garin su waito shi daga riwayar wani sahabi dalilin saboda saɓanin garuruwa sai a duba a gani cikin waɗannan da suke saɓani a garuruwansu wanne ne a ya fi kiyaye hadisan akwai wata risala ku da da ina jin wani ya rubuta asar ikhtilaful buldan fi asar ikhtilaful buldan ko ko fi riwayatul ahadith wani mutumin ina jin wani iraq ne asar ikhtilaful buldan ko an yi googling da Allah ko za ku ganta asar ikhtilaful buldan fi riwayatul ahadith haka dai ina gani na'am karanta sharhi na ukun wannan na ukun wannan goma wato abinda sahabi muayyani ya ruwaito ya zaman to hadisin an kiyaye shi fa ukta masalisuha marwi sahbin tahbiri tahbiri akhbiri to fakhbiri zai zama to ai akhbir bi hada ka ba da labarin yanda yake an kana hada an siwahu to amma shi nan ya ce fa ukhbira bi an kana hada alhadith an siwahu ko kuma fakhbiri ya zama ko ya kawo shi takmila ne ga wancan baitin talifu ha marwiyu sahbin sahbin fakhbiri saboda haka wannan hamzatul qat'i din ya mai da ta hamzatul wasl ko ya zama to kamar asalan aslan ne fa akhbir an kana hada sai zama to wannan jumla ce ta ta'lilin abin da ya faru an kana hada an siwahu yu'taru cewar wannan a hadisin ya kasance an siwa huyi utaru daga waninsa ake ruwaito shi na'am ai gairi dalika sahab bi an kana ha to amma wannan baɗin da ya ƙara ya hada ta ta ya ya hada ta da fa akhbara bi an kana hadha alhadith an siwahu yu'taru na'am to haka din ne fa akhbara to wannan ya wajen masu ilmin arut ya za su yi da wannan kenan mu ɗauke shi a yadda ya fassara shi ɗin fa akhbara wato hadisin marwiyu sahabin abinda sahabi ya ruwaito shi an san shi mahfudan li sahabi muayyan fa akhbara sai shi ne riwayar bi an kana hadal hadith cewa wannan hadisin ya kasance an siwahu daga mai daga waninsa ne ai wani wancan sahabin da aka kiyaye hadisin daga gare shi yi utaru ayyurwa da ake ruwaito shi bihulfin bihulfi ai bi dammil ha'i wa iskanillah ai ikhtilaf bihulfi buldanin ai saboda ikhtilaful buldan buldanun ruwati sabanin garuruwan masu riwaya yutaru lahu da ake ambatansa ga wannan hadisin kamar madina da kufa misalinsa hadithin Musa ibn Uqba daga Abu Ishaq as-Sabi'i an Abi Burda daga babansa Abu Musa al-Ash'ari marfu'an inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra ina neman gafara Allah in tuba gare shi a cikin a cikin rana mi'ata marra sau 100 isna al-hakim yace la yanzuru fihi babu wannan isnadi ne wanda wani wani dan wani dan hadisi kaga nisba ya zuwa ga ilimin hadisi hadisi babu wani wato masanin hadisi da zai ganshi da zai duba shi face ya yi zaton cewa ana daga cikin sharadin sahihai dan wato ar-rijal dukkanin su dukkanin suna daga cikin ruwatu sahihai wal madaniyun masu riwayar hadisi 'yan madina idan rawau anil kufiyin idan suka yi riwaya daga malaman kufa zalaku sai harshen su wato ya yi sai harshen su ya wuce iyaka wato za su suna kuskure wa innamal hadith shi wannan hadisi an tsare a kiyayayye ne wato abin da yake riwaya tabbatacciya min riwayati abi burda anil aghar al-madani al-muzani ne ba al-madani ba anil aghar al-muzani wannan hadisin abu burda daga al-aghar al-muzani shi ma ka gani sulukul jadda a kai abu burda galibin yana yawan riwaya daga mahaifinsa abu burda an abi shine abu musa ashari saboda wanda ya kiyaye abu burda anil agharril muzani sai a ce ina ya samu agharril muzani to wannan dalili ne akan cewa riwaya su ita ce mahfuda a wannan wane ne madani a cikin wannan kun ga Musa ibn Uqba madani Abu Ishaq as-Sabi'i kufi ne shi kamar yadda Zuhri yake a madina wajen yawan almajirai haka abu ishaq yake a kufa wajen yawan almajirai kuma tabaka su daya shekarun mutuwarsa ma kusan daya abu ishaq sabi na jin 126 ne ko da uku a zuhuri kuma 124 saboda haka sahanni ne amma wannan dan madina wannan wannan hafizul madina wannan hafizul kufa to musa ibn uqba yayi riwaya daga abu ishaq sabi'i to sai ya bi jadda saboda haka illar wannan kaga jinsi ne na illa da shi ya mayar da ita akan menene yasa aka yi sabani kuskuren ya zo marawin saboda garinsa daban da garin malaminsa kuma yawanci idan aka samu bambancin garuruwa ana samun rashin kiyaye hali saboda yawanci irin wannan me yake faruwa in ma malamin ya ziyarci garin ɗalibin ya zo wucewa ya haɗu da shi ko sun haɗu a makka ko kuma shi ɗalibin ya je garinsa a matsayin bako bai koma ya zauna ba to haka duk wannan maza ne na cewar yanda zai kiyaye hadisinsa ba kamar wanda ya rubuci malamin ba ko wanda yake mazaunin gari ba kamar wanda yake bako ba to shi yasa din kun ga kun gani akwai da yake a Google akan Rasulatul Buldan babu amma wannan sosai an yi na an yi risalar dan har gab daga dawowar mu daga Madina na ganta na a qadiha ce a eto ghair qadiha fi sihhati alhadith tunda dai ko tunda kowane sahabi ke kadi kowane sahabi azali ne ba zancen matanin ba zai illa a kansa ba amma zai illa a kan isnadin isnadin an yi kuskure so da ka kaga wannan za a yi kirga shi a cikin riwayar musa ibn uqba a cikin maganar hakim da yake cewa la yanzuru hadithi illa ra'a annahu min shart min shart min shart sahihain babu wani malamin hadisi da zai duba face ya san cewa min shart sahihain wannan yana ɗaya daga cikin abin da su hafiz ibn hajar suke cewa hafiz yayi kuskure ai alhakim yana kuskure ina jin lokacin da muka yi a lokacin da muka yi tarkibin as-sahih ko muka ce muttafaqun alayhi ma man farada bihi bukhari man farada bihi muslim ma kana ala shartihi ma ma kana ala sharti bukhari ma kana ala sharti muslim mun faɗi cewa menene ma'anar shartihi ma mun faɗa ko ba shi za ka yi tunawa me muka ce ahsan ala suratul ijtima ya zaman ba kawai suna daga cikin rijalul bukhari da muslim ba a'a yanda suke riwaya da juna ma haka suke a cikin bukhari da muslim to da yanzu kaga anan idan bukhari da muslim ba su ruwaito hadisan musa hadisan abu isa ta hanyar musa ibn uqba ba kaga sun fita daga cikin sharh sahih ko to ta za ka gane sun ruwaito daga cikin bukhari da sun ruwaito hadisin sa daga bukhari da muslim eh kadibiya saboda ka sai ka dauki bukhari min awwalihi ila akhirihi duk inda Musa ibn Uqba yake gani ya ruwaito daga Abu Ishaq yaushe za ka gama wannan ba ku san hanya cikin sauki da za ku samu ba yanzu yanzu akwai littafi da za ka ɗauko sai kawai ka fitar da shi yanzu yanzu cikin minti daya wani littafi ne can ku tafi wajen littafan littafan mutumin hadith kutubun rijal da kutu wannan matsala ce take da alaka da isnadi saboda haka a cikin kutubun rijal za ku neme ta na alhazini alhazini ai a fi wajen asbabul hadith ko fa annas ko wannan su ko shartu la'immatul khamsa a cikin tufa a cikin tahdibul kamal na mizzi tahdidul kamal na mizzi ba saboda mizzi abin da yake nan duk rawi a wajen ambatan malam Musa ko wajen ambatan almajirinsa zai yi ishara a ina yayi riwaya daga gare shi saboda haka idan karkashin tarjamar Musa ibn Uqba wajen ambatan malamansa inda ya ambaci Abu Ishaq as-Sabi'i sai ku ga me mizzi ya sa a bracket idan mizi a brakir ya sa ha ni ya nuna riwayarsa tana cikin bukari da muslim daga abu ishaq sabi'i haka dalika in kuka koma tarjamar abu ishaq sabi'i wato mizi sai ka ce kwamfuta in ka koma tarjamar abu ishaq sabi'i in yi zo ambatan almajiransa in ya zo wajen musa bin uqba a cikin almajiran a bracket zai faɗi a ina riwayar ta in ya sa ha ni ya nuna riwayarsa tana cikin bukari da muslim kaga abin da ya faɗa a nan ya dace da abin da ya faɗa a can eh mu gani wannan ita ce hanya mafi sauki ɗaya hanyar da za a bi shi na je tufatul ashraf kamar ita mai tsawo ce tufatul ashraf idan ka je ƙarƙashin kama sai ka nemo duk inda abu isa sabi'i yake duk sahabban da ya ruwaya duk wanda ya ruwaya daga wajen sai ka ga inda Abu Isa ka sabi'i yake sannan kuma kai ta bibiyan inda duk aka ambaci Abu Isa ka sabi'i wanne ne ina ne Musa bin Uqba ya ruwaya daga wajensa har sai ka gano cewa riwaya tana Bukhari ko Muslim mafi sauki shine a cikin kafa a cikin tahdidul kaba kuma abinda wannan bai tashi a ɗaya wajen ko yawa insha Allah idan muka zo wajen mabhasin aljarh wa ta'dil insha Allah la'alla zan zan dauko abin nan yanda malamin mu Sheikh Abdul Aziz Al Abdul Latif rahmatullahi alaihi Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa shi ya koya mana wannan manahij din wayannan littattafan kowane littafi in kana son ma'aluma ka san littafin da zaka yi shi ne zai taimaka ma ɗalibin ilimi yake cewa kuma dirasar zamanin nan ba lai ka fitar da kai ka zama malami ba amma ta baka ala za ka iya bincike ingantacce wannan yana daga cikin abubuwan da ilmin jarkuwar ta'adil yawan wato ɗalibin ilimi ya kula da shi ya san yadda zai amfani da littafin jarkuwar ta'adil in yana son wata ma'aluma wani littafi zai kuma in ya je wannan littafin ya sanya manhajin littafin ne sai muka zo za mu ɗauki lokaci mai tsawo a kan littafin da sai mun bi su ɗaya bayan ɗaya insha Allah Musa ibn Uqba ibn Abi Ayyash al-Qurashi al-Asadi Abu Muhammad al-Madani روى عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال هذا قال yana nufin da a cikin irwayat tana cikin ibn maja wa rawa an ta gani wa suhail ibn abi salih kaga suhail ibn abi salih daga ina ya riwaya suhail ta fitar da hadisin sa ta siniya ta tirmidhi nasa'i fi خصائص سينيا نسائي في عمل اليوم والليلة سينيا كده أها على خلاف wa abu ishaq as-sabi'i qaf ibn majah eh to saboda haka ta za a yi hafiz shi yasa kaga hafiz ibn hajar suka ce al-hakim yayi kuskure shi yasa kuma aka yi samun masa istidrak domin yana ganin rijal din min rijal bukhari wa muslim kawai sai ce wannan ala shartu ne to da kaga wannan hadisin kamar yadda yace anan wajen la yashku hadisi annahu la yanzuru hadisi ila hadha alhadith illa qala annahu ala shartu sahihain to kaga su kuma babu daga cikin daga cikin ashabul kutubi sita ba wanda ya ruwaito hadisin Musa ibnu Uqba daga Abu Ishaq as-Sabi'i sai ibnu Majah sai ibn maja a wannan fa'ida na'am kuna jin abin da sun ko? na'am a ha gaban buhari kenan ni muslim ai dama ya faɗi rumus ɗinsa a farkon littafin ha buhari a ha ain البخاري في خلق أفعال العباد خادال بخاري في أدب المفرد haka haka dai ya ya za mu ka zo za mu za mu za mu za mu bi shi kuma Allah yadda za mu zo da da yake alhamdulillah kutubur rijal dai mun yi kokari dai a mun yi kokari din mun same su mun banda yawanci waɗanda aka kusan ma ba lokacin ne da muka to kusan ba wani daga cikin kutubun rijal da ya fito sabo ban dai gani ba har yanzu to da yawanci dai muna da duk za mu ga duk ku gansu ra'ayi al'ayn kuma dai in kuka gansu kuma sai ku ga kuma alhamdulillah nushar da ake yi ta shamila daidai take da al-mahbu har duk wasata da tafiqin komai duk daidai take na'am wannan abu ya ci to bari mu gani mu rinka dubawa da wannan na'am yace wa rabi'un ma kana mahfuzan ani sahabatin wa wahimun man yaqtani بما اقتضى الصحة مع أنه, مع أنه لا يكون عرفا جهة في منجلة ورابع نهد ما كان محفوظا عن صحابتي شيني حديث da aka kiyaye shi daga riwayar wani sahabi وواهم من يقتني بمقتضى الصحة مع أنه لا يكون عرفا جهة في منجلة a wannan sai dai mu karanta sharhi na'am wa rabi'un na hudu na hudun goman nan shine hadisin da yake mahfuzan ai wato an ruwaito shi an ruwaito an kiyaye shi ani bi kasrati bi kasrin nun mushbi'a akai akai mata isba'i sahabatin daga sahabbai muayyanina ayyanannun sahabbai وواهم من يقتني ayyar wanda ya yi wahamin shine wanda ya ruwaito shi daga gare su daga gare su ya zamanto wannan yana daga cikin tabi'ai a cikin a wajen tasrihi da abin da yake hukunta inganci na wannan hadisin to bi sukunil ayn ma bi harfi silatil ha ma anna to ma da ba ba ma annahu ba ma anna tare da cewar la yakunu urfan la yakunu ma'rufan hadisin ba zai zama to ma'rufan min jihatihi ya zama to ba sananne bane ba ta jiharsa fi manjala a cikin abin da yake bayyana yake tabbata fi nafsul amr misaluhu hadisin zuhair ibn muhammad daga Uthman ibn Sulaiman daga babansa cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta at-tur a cikin sallar magriba al-hakim yace al-askari wa ghayruhu da waninsa surwaito wannan hadisin fil wuhdan al wuhdan sune wanda suke mallam lahu wanda ba shi da wanda ya riwaya daga wajen sai rawi ɗaya kawai wa huwa ma'lul yana da illa abu usman lam yasma min annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji daga abu usman an-nahdi kenan bai ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wala rawa wala rawa wala ra'ahu dai ko wala ra'ahu kuma ma bai gan shi ba wa Uthman shi Uthman inna ma rawahu an Nafi ibn Jubair ibn Mut'im an Abi kuma Uthman ibn Abi Sulaiman Abu Uthman wato shine Sulaiman wanda yazo Uthman ibn Sulaiman لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه wato an yakuna alhadith mahfuzan an sahabi wa yarwi wa yurwa an tabi'i yaqa'u alwahmu bit tasrih bima yaqtadi suhbatahu bal wala yakunu ma'rufun min ma'rufan min jihatihi ka hadithin zuhair ibn muhammad wato hadisi ya zamanto hadisin an san shi daga sahabi sai wani daga cikin tabi'ai sai ya ruwaito wannan hadisin ya yi wahami kuma wahamin nasa ya zamanto ya dora kuskure akan kuskure a wahamin nasa sai ya ruwaito hadisin da yadda za a hukunta wanda ba sahabi ba a mayar da shi sahabi sai a ɗauka kan cewar shehinsa a wannan hadisin tun da shi tabi'i ne sai a ɗauka shehinsa sahabi ne yanzu kamar yadda ya rubuto daga Uthman ibn Sulaiman daga za a ɗauka Sulaiman baban Uthman ɗin nan sahabi ne ya rubuto daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga yayi kuskure a sunan Uthman ibn Abi Sulaiman kuma Uthman ibn Abi Sulaiman ɗin shi kansa tabi'i ne ba sahabi bane shi afwan shi Abu Abu Sulaiman ɗin ba sahabi bane bai ma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ballahi balle ya ji daga gare shi to shi ma wannan nau'i ne na wahami wanda yake zuwa a cikin illa shine wanda yake bayan yayi suka akan isnadin zai kuma kawo zai kai ya zuwa ga wani hukunci wanda yake na babban kuskure a hukunta wanda ba sahabi ba a ɗauke shi sahabi na'am saboda haka kaga abin da yace wa rabi'un na hudu ma kana mahfuzan ani hadisin da ya zamanto an kiyaye shi daga sahabatin daga waɗansu sahabbai wa wahimun man yaqtani wanda ya wahami shine wanda yake zai ruwaito kamar wato riwayar hadisin iqtina ne kamar ya ya ya ya mallaki hadisin bi maktabas bi maktabas suhbatan abinda zai hukunta wato ba bi maktabas sihhata ba bi maktabas suhbata da abinda zai hukunta wato a okay a a ma shi a sharhin ya ce bi maktabas sihhata ko da abin da yake hukunta as-sihha da abin da yake hukunta sihha ingancin wannan hadisi ma annahu la yakunu urfan min jihati min ma yakunu urfan jihatan tare da cewar hadisin ba zai zamanto sananne ba ta wajen jihar fi manjala a cikin abin da yake bayyana wato hadisin da a san shi ba ta wannan jihar da ya ruwaito shi ta jihar wannan sahabin da yake ta jihar wannan riwayar da yayi abin da aka sani shine ta waɗancan sahabban wanda aka ruwaito shi na'am wannan dai shine abin da al-hakim ya faɗa kamar yadda a cikin wannan al-ethiopi ya faɗe shi an yakuna mahfudan an sahabi wa yurwa an tabi'i ya qawl wahamu bit tasrih bima yaqtadi subbatahu bal wala yakunu ma'rufan min jihati sai ne nake ganin kamar bima yaqtadi subbatahu amma shi gashi a matsanin da sharhin da haka yake eh wannan siyagar suyuti ne a cikin tadribur rawi hafiz ibn hajar dai bai kawo su gaba ki dai al-ajnabi ko kuma daga cikin abinda al-iraqi ne yayi نعم da kuma kamar kokari mu karasa ajnas din nan guda biyar din nan guda goma na'am khamisuha na biyar din su mu'an'amun wa qad saqat rawin bil ittibahi lil ladhi dhabba na biyar na biyar din waɗannan illoli nau'i kashe-kashen illa guda goma mu'an'an hadisi wanda aka roito shi da an'ana wa qad saqata rawin alhali wani rawi ya faɗi daga cikin isnadin bilittibahi lillazin babat wanda ya bayyana lillazin babat daga wanda yake ya kiyaye wato ya zamanto an ruwaito shi da an ana sai kuma wani wanda yake hafiz ne ya ruwaito shi da wasiƙa tsakanin wanda ya an ana da wanda ya an ana daga gare shi na'am hadisi mu'an'an shine rawi ya ruwaito shi da an ana alhali kuwa min sanadihi rawin alhali rawi rawi daya fa aksar ko sama da haka kad saqata min sanadihi ya fadi daga isnadin sa bil ittidahi lil ladhin dabat wato yana bayyana lil ladhin dabat daga wanda ya kiyaye ai bi an dalla ala suqutihi tariqun ukhra mahfuza ya zamanto abin da ya nuni ga wato sarayar rawun daga isnadin wata wani isnadi ne daban mahfuz wata hanya ce daban mahfuza wadda yake kiyayayya misalin sa hadisin Yunus an ibn Shihab daga Ali ibn al-Husayn da an rijalin min al-ansar cewa sun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka lailatin wani dare baro miya bi najm sai akai ji sai akai wato akai irin tauraron nan wanda yake ne ne taurariya mai wutsiya fastanara sai ya haske zuwa karshen hadisin alhakim ya ce illar wannan hadisin cewa yunus shi ne ibn abi yunus ibn abi yazid al'aili tare da girmansa kasara bihi ya takaita riwayar hadisin alhali hadisin kuwa an ibn abbasin haddasa ne rijal ba daga ali ibn al-husayn bane an rijal هكذا رواه ابن عيينة هكا ابن عيينة سفيان وشعيب ابن أبي حمزة da Salih ibn Kaisan da Auza'i da waninsu saka daga cikin ashabu zuhuri suka ruwaito shi shi Yusuf ibn Abi Yazid al-Aili ya ruwaito shi bil bil qusur kaga sai ya zamanto riwaya da take ta karin ta zamanto ita ce kiyayya dan haka ba koyaushe bane za a ce idan aka samu sabani tsakanin riwaya da ta zo da ƙari da riwaya da ta zo ta ƙaitatta alhukum ga wadda take ta ƙaitatta ɗin ba koyaushe ne ake haka ba na na shidan su na shidan waɗannan illoli sadisu haktilafu na hawi sanadi li rajulin muƙabilin zul'amadi ثم اختلاف شيخه عليه اسما اسما كذا تجهيله لديه وانا مكرنتا daga sharhin sadisuha na uku na shidan waɗannan illoli sabanin kwatankwacin isnadi lirajulin ai daga rawi ya zamanto abin da yake muƙabalin wannan riwayar wannan sabanin zul'amadi da, da fataha guda biyu amadi da an uktilufa ala zalikar rajul bil isnadi wa ghairihi ya zamanto an samu sabani akan wannan rawin bil isnadi wa ghairi wani ya ruwaito shi musnadan wani kuma sabanin haka ya zamanto abinda yake kiyayayyen riwaya daga gare shi abinda yake fuskan abinda yake kishiyar isnadi misalin sa hadisan adi hali ibn al-husayn ibn waqid daga babansa daga abdullahi ibn buraida daga babansa daga Umar ibn al-Khattab daga Allah daga radiyallahu anhu Allah ya dade shi qala yace qultu ya rasulullah malaka afsahuna yace ya akai kafi mu fasaha zuwa karshen hadisin al-hakim yace illar wannan hadisin ma usli da an ali ibn khashram abinda aka ruwaito shi da isnadi daga ali ibn khashram حدثنا علي بن الحسين بن واقد بلغني لباري يا رسكيني شوى عمر رضي الله عنه فذكره shine ya bayyana illa a wa kaga ikhtilaf din akan Ali ibn al-Husayn ibn Waqid ne yace an yuktalafa ala rajulin bil isnad wa ghairi ya zama to an yi sabani akan rawi da riwayar hadisi musnad da kuma sabanin sa wa yakunu al-mahfuz anhu ma qabala al-isnad amma abinda aka kiyaye shine abinda ba musnad din ba shine shine wannan hadisi amma kamar wannan ikhtilaf din abi bayyana wajhul wahab wahab ba wato shine a samu al-ikhtilaf bil wasli wal irsal bil wasli wal irsal ya zamanto cewar mahfuz din mursal ba musnad ba aka sun waccan da muka ambata kun ga da biyar shine an sami ikhtilaf bil wasli wal irsal wal mahfuz al wato al musnad wannan kuma al mahfuz aka sun ta idan aka samu ikhtilaf tsakanin wasl wal irsal dama haka ne to shi yasa din waɗansu shi yasa al-hafiz ibn hajar bai amince da waɗannan taqsim na hakim ba shi ya kawo nasu taqsim din shine wanda muka karanta wannan guda shida da muka karanta a wancan darasin na mu ci gaba na'am thumma sabi'uha ثم ثم اختلاف شيخه نبكوي دين اختلاف شيخه عليه sabanin malamin sa akan rawi isman wajen suna bai zamanto an yi sabani akan malamin wajen sunan malamin sa ko kuma an yi sabani wajen jahalar malamin wato jahalar malamin malamin nasa ladaihi a wajensa ai a wajen rawin misalinsa hadisin zuhuri an sufiyanu thauri ibn farafisa daga yahya bin abi kathir an abi salama an abi huraira radiyallahu anhu marfu'an na'am almu'minu ghirrun karim wal fajiru khibbun la'in mumini wato ba wuya an yaudare shi karim mai daraja ne wato mai saukin kai wato wal fajir fajiri kuwa hibbun wato mai ha'inci ne akwai dabara la'im tantiri kamar sai na umar kita lastu bil khib wala al khibbu yakhda'u ce ni ba mai ha'inci bane amma mai ha'inci ba zai yaudare ni ba wato ni ba na garin nan amma na ma mai yin garin nan ba zai mun garin nan ba na'am qala al-hakim al-hakim yace wa illatuhu illar wannan isnadin ma usnida an muhammad ibn abi kathir ibn kathir haddathana hajjaj an rajulin an abi salama ka gani shi can daga hajjaj an yahya ibn abi kathir a can wato an yi sabani a wajen sunan malamin shin yahya ibn abi kathir ne malamin hajjaj ko kwarajul gani a sabani a wajen tasmiyarsa ko jahalarsa na'am kun ga inda ya ce rajul ya zama to majhul inda kuma aka ambaci sunansa ya zama to na'am an faɗi sunan nasa ثم اختلاف شيخه عليه اسما كذا تجهوله لديه sannan ai sabani wato sabani wa sabanin malamin sa akan rawi wajen sunan malamin ko kaza ko kuma wajen ko wajen mai da shi majhuli wato ai sabani akan sa wadansu su ruwaito da ambatan sunan malamin wadansu su ruwaito da ambatan sa rajul ba da fadan sunan sa ba to wannan ma illa ce يليه السلام عليكم يليه daga cikin wato aqsam kashe-kashen illar wanda yake bin sa an yakuna man rawa sami yalihi an yakuna man rawa sami anil ladhi adraka lakin ma sami wanda yake bin sa shine an yakuna man rawa ya zamanto wanda yayi riwayar hadisin sami'a ya ji hadisin anil ladhi adraka daga wanda ya riske shi ya sadu da shi lakin ma sami amma bai ji hadisin ba ya ruwaito shi shine tadlis kenan ya ruwaito abinda bai ji ba daga wanda ya riske shi an alhali kuma bai ji wannan abin ba anhu al-ahadith allati qad uyyinat fa in bila wasi fa in bila wasin fa illatun wa fat fa in bila wasin fa illatun wa fat ya ruwaito lakin ma sami'a sai dai bai ji ba anhu daga gare shi al-ahadith waɗansu hadisai allati qad uyyinat wanda an riga an san hadisan fa in bila wasin idan ya ruwaito hadisin ba da wasita ba fa illatun wa fatto illa ce ta tabbata wato a samu rawi yanzu kamar Hassan al-Basri riwayarsa daga Samurata bin Jundub an ce ya ruwaito hadisai hudu ne kawai sai ruwaito wani ba daga cikin hadisan nan guda hudu ba kuma bai ruwaito shi da wasiɗa ba tsakaninsa da Samura to kaga in bai ruwaito da wasiɗa ba kaga ya tabbata illa ce tunda abinda aka kiyaye hadisai hudu kawai ya ruwaya daga gare shi na'am yalihi a samin na takwas shine wanda ya ruwaito hadisin qad sami'a an an shaykh alladhi adrakahu ya ji daga malamin da ya riske shi sai dai yace na'am yalihi samin ko ya zamanto wanda ya ruwaito hadisin ya ruwaito ya samu an samu sama'i ya ruwaito mubasharatan daga malaminsa wanda yake ya riske shi ya riske zamaninsa ya riske shi a raye sai dai wannan rawin ma dinnan nafiya ce ma sami'a ai lam yasma bai ji daga gare shi ba bai ji daga wannan malamin nasa ba daga malamin nasa wato hadisai waɗanda an ayyana su idan ya ruwaito waɗannan hadisai daga malamin bila wasɗin ai bi gairi wasitatin bainahuma ba tare da wasita tsakaninsu ba to illa ce wafar da ta cika ai bai lam yasma a hamin hu bai ji hadisin daga gare shi ba misalinsa hadisin yahya ibnu abi kafir daga anas ibn malikin radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi ifari inda ahli baitin a wajen mutanen wani gida sai ce afsara indakum as-sa'imun zuwa karshen hadisin al-hakim yace to yahya ra'a anasan ya ga anas ya ganshi yana sallah فظهر من غير وجه يا زو ta wata fuskar bai ji wannan hadisin daga gare shi ba sannan thumma asnada sannan shi hakim ya ruwaito daga yahaya ya kala yace huddithu an anas huddithu an anas an gaya mun daga anas faga tarahu to kaga ya ruwaito shi bila wasfin to kaga illa ce saboda haka waɗanda suka ruwaito hadisin da kan cewar yahya ibn abi kathir an anas sai kawo shi da an ana ya tabbata wannan hadisin ma'aluli ne ba muttasil bane na'am tasi'uha kaunul hadith qad urif tariquhu fawahidan mimman ulif rawa hadithan min siwa tariqi qad wahima albani ala tariqi tasi'uha na takwas na taron wannan a illoli guda goma kaunul hadithi kasancewar hadisin qad urifa tariquhu an san isnadin sa mimman qad ulif sai daya wani mimman qad ulif wanda yake an wanda yake an saba da shi amin rijali zalika tariq shine mama man ulif wato an saba da shi akan wannan a cikin wannan isnadin sai ya ruwaito hadisin ba wannan ba wannan hanyar mahud bainahum wadda take sananna a tsakanin su ba ya zamanto yayi shi wanda yake ginawa akan wannan hanyar wahima yayi wahami waqa'a man rawahu min tilka at-tariq ya zamanto ayya abku wanda ya ruwaito shi daga wannan isnadin waqa'a ya fil wahami a cikin wahami bina'an alal jad anil jadda saboda ya gina hadisin akan hanyar da aka saba wato man ulifa wato ya saba shine bi fawahidu min man ulif wa daya wanda yake an saba an saba da yana ruwaito hadisin ta wannan isnadi kamar suhail ibn abi salih an abihi an abi huraira ko muhammad ibn al-munkadir an jabir an saba haka yake ruwaito hadisi saboda haka wani sai ya wahami isnadi yazo sai kawai ya ruwaito shi ta wannan hanyar da aka saba مثاله مثال سا حديث المنذر ابن عبد الله الحراء الحراء الحراء الحراني نسبة إلى الحرم كنا عن عبد العزيز ابن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان نعم شاء من الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء يبود صلى قال سبحانك اللهم وبحمدك حديث دعاء الاستفتاح الحاكم يتي طريق الجادة المنذر يأتي الطريق الجادة هنيا وجدتك ميكاكا أكساب بي حديث إنما هو من حديث عبد العزيز حديث رواية حديث دقى عبد العزيز ني عبد الله عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع دقى عبيد الله بن أبي رافع ko nan ya ce ubaidullah ibn rafi ubaidullah ibn abi rafi na'am shine ai ba rafi bane daga ubaidullah ibn abi abi rafi an aliyin daga ali karramallahu wajhahu wannan sa cewa yana daga cikin asali tasirin shi'a a cikin rubuce-rubuce haka ibn kafir ya ce keɓance shi da cewa karramallahu wajhahu din amma kamar cewa alaihi salam da Fatima a ce mata alaihas salam da ƴan ahlul bait Hassan da Hussein a ce alaihis salam wannan ya abu a cikin riwayoyin a cikin kutubul hadith kuma ba daga musah bane bal haka yake saboda abin ne abinda ita ke banta da shi na inna amma tare da cewar ba su ne za a iya faɗa ma wani ma amma dai kawai daraju alaihi dan saba da faɗa musu haka amma za a iya gaya ma wasu daga cikin ahlul bait kamar matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam eh na'am eh haka ko buhari ba fatima alaiha salam amma karramallahu wajahu da kisar da suke kawowa shine wanda yake daga cikin dasa'is din shi'a kamar yadda ibnu kathir ya ambata na'am ثم تما رفعا ووقفا عاشر ثم تما رفعا ووقفا عاشر وبقيت هناك ما لا يذكر نعم ثم تما أي الحديث الذي كان سنن حديث دي كسنشي رفعا أي مرفوعا من وجه توتفسكا ووقفا أي موقوفا من وجه آخر أرويتوش موقوفي توتفسكر شيني نأوكو شيني نقوما إيه. shine na ƙarshen da alhakim ya ambata ya ce wa baƙiyar hunaka mala nabkuru akwai ma waɗansu waɗanda suke ba ma akwai waɗansu da suke saura wanda ba za mu ambace su ba wato a jina ɗin ba goma ne kawai ba na misalinsa hadisin abu farwa yazid ibn muhammad na'am an abihi an al'amash an abi sufyan daga jabir Allah ya dade shi marfu'an wanda ya dariya a cikin sallarsa ya sake sallah amma kada ya sake alwala qala al-hakim hakim yace illar wannan hadisin shine abinda waki ya ruwaito shi musnadan a daga al-a'mash daga abi sufyan su ila jabir fa zakarahu قوله كنا مغنى جابر ثم قال الحاكم حاكم يجي وبقيت هناك ما لا نذكر akwai daga cikin ajnas na ilal dinnan da suka yi saura abinda ba ba za mu ambace su ba daga cikin al ajnas wa inna ma ja'alna hadhihi do abinda yasa muka sanya waɗannan misalan ga matsayin misalai li ahaditha kathira ga hadisai masu yawa sannan abin da ya ambace shi kama a fadahul musannif kamar yadda shi al-imam suyuti ya bada fa'idarsa a kasa-kasan nan guda biyu da suka gabata ya hada su gaba daya shine illar da mata zamanto a matani wa mafi sanadi da kuma wadda take a cikin sanadi shine mafi yawa kuma mafi galibi kama sabaka kamar yadda ya gabata sharhu ma alhaqtuhu anan ne sharhin abinda ne ilhaqin sa ya cike sai mu tashi qala almuslim wannan fa'idar sa dan dai kawai a karanta aje abinda hakim ya faɗa ne amma abin nan ba haka ba lalle alhamdulillah kamar to haka ba na'am mutum yana so ya san ilal dole ya kokarin karanta littafan ilal din musamman ilal ibn abi hatim da karshen da ilal tirmidhi tambayoyin da yayi ma buhari akan ilal hadith na'am a muslim ya kawo hadisin abu sa'id shi ma ya kawo riwayar abu sa'id ko riwayar abu hurairah kawai ya kawo riwayar abu hurairah kawai ya kawo ya kawo ta abu sa'id ba eh to wannan gaskiya zai wahala iya faɗa haka sai an duba ar-ruwat an suhaib to kuma ka san shi bukhari ai bai riwaya daga suhail ba illa makrona sai an yi jam'i turuq sai an tara turuq din hadisin sannan asali dan zai iya yiwuwa hadisin ya inganta daga dukkan sahabban amma dai riwaya mashhura na wannan hadisin hadisin Abu Abu Sa'id hadisin riwayar Abu Sa'id al-Khudri saboda haka wannan yana buƙatar ka jam'i ka je kai jam'i turuq na wannan riwayar hadisin ka duba asali ka iya yin mushajjarat ka iya yin isnad tree ka iya yi ko to kaje kai sai ka gani ka gani sai yu ya zamanto sihhatul wajhain sai kuma ya zamanto a rinjayar da aka cinjata shine wayar Abu Sa'id tunda Abu Salih an Abi Hurairah ita ce al-jadda saboda ka wanda ya kira ya khilaful jadda shine shine yake da mazidin sai na'am na'am na'am eh eh eh eh bayan daga a kan cewar sukan da suka yi mahakin shine cewar a wato yana cewar alashar ma sannan sai ya kawo hadisai wanda suke rijal din ba rijal bukhari wa muslim bane itlaqan ne su wanda suke ma alhaji to sai daga cikin an yi masa uzuri da dama dama amma dai a tsawab wajen ta hakikin alashar fihi ma shine wanda abinda abinda da muka ambata wanda hafiz ibn hajar ya faɗa wani hadisin da kake faɗa kuma na la tasubbu ashabi haka ya ɗaya daga cikin hadisan da Abu Ali al-Jayyani ya inta Abu Ali al-Jayyani ya intiqadin sa ga Muslim ya ruwaito riwayar A'amash din an Abi Salih an Abi Hurairah amma amma wannan duk da ban karanta raddin da aka yi ma abu mas'udu dimashqi ba akwai alamar cewa duk biyun sun inganta saboda kaga bukhari da ya ruwaito hadisin daga a'amash yace sami'tu zakwan yuhaddithu an abi sa'id al-khudri ka gane da ya kare fice ta ba ahu jarir وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش أقا وأنن دسن رويتوشي دقا حديثا أبو سعيد الخدري كو حد أبو معاوية أجفنش مسلم دي رويتوشي سي رويتو دقا رواير يحيى ابن يحيى da abubakar ibn abi shaiba da muhammad ibn al'ala su su uku daga abu mu'awiya amma suka ce abu huraira suraka abu mu'awiya yana da riwaya biyu abu salih an abi huraira da abu salih an abi sa'id saboda haka ai ce wahami abu abu mu'awiya bayan ya ruwaito ɗaya wajihin da ake cewa ita ce sahihiya wannan zai wahala a yi a yi tsatsi da kan cewa wahayi ne bal ya kono alwajihan sahihan amma abin da ya kamata a duba a nan sai a duba a wannan al'ilzamat wacce tabbo na dara hudu ila za a gani na'am kuma maganin ta dai ka yi takhrijul hadith ka fitar da hadisin na'am na'am an gamza na'am na'am eh eh eh eh da muwatsan ma yusta ta ba eh
البيعان بالقياس eh yake cewa
a ina ne a wani zafi ne wannan a wannan zuwa da wannan wannan hadi da wannan to a ina yake cewa alhadis shi wannan hadisin albayyan bil khiyar shafi na nawa oh can gaba ne 143 mhm oho wani baiti ne wani baiti ne oho mun wuce wajen aiko eh e ai wannan ya kawo shi misalin da illa za ta zo amma taqdahu fil isnad faqat dun al matn idan matnin ya zama tabbatacce ne min hadith min riwayatin ukhra illar wannan riwayar shine daga amr bin dinar daga ibnu umar bainama hadithan al bay'an bil khiyar abinda aka san shi daga hadisin nafi an ibnu umar to haka wanda suka rawaito shi daga hadisin amr bin dinar sun yi kuskure kamar haka wannan kuskuren isnadin ya soka kawai isnadin da ya ambaci amr bin dinar an ibn umar amma matanin tunda ya tabbata daga hanya waje take bata da wata illa shine malik an nafi an ibn umar to kaga matanin ya inganta saboda haka illar ba da aka ce ma'lul ai ma'lul sanadan kuma wannan isnadin ake nufi ba wai hadisin min jami'i turufihi ba a a a shi ya ruwaito ai yo shi da ya ruwaito hadisin ba shi da wata illa hanyarsa ake dogaro da kan cewa hadisin ba ma'alul ba ne
ai hadisin ba shi da wata illa wajen malik shi yasa din ai sun dai zurfafa na kan cewar yusa tabu malik ai abu
wannan ya kamata ka bari a yi sallah gani wannan yana daga cikin ايه تو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك